يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها وقودها الناس والحجارة عليها عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أحييكم بتحية الإسلامية وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدى ساكي سادوا a daidai wannan lokacin a gidan wannan talabijin mai albarka na sunna tv domin ci gaba da wannan karatun nan mai albarka na tarbiyyatul auladi fil kitabi was sunna ma'ana tarbiyyar yara a alkur'ani da sunna ko kuma tarbiyyar yara a musulunci idan ba a manta ba wannan shine darasi na goma sha takwas cikin jerin giyan darussukan da muka gabatar a cikin wannan shirin mai albarka kuma idan uwa musu manta ba mun kare littafin da muka sa na tarbiyyatul auladi fi daudil kitabi was sunna wallafar al-sheikh abdussalam mun kare sa dalilin wannan muka ce to za mu yi bayanin nau'ukan tarbiyya kafin mu shiga a wani sabon littafi a cikin wannan shirin mai albarka idan ba manta ba a sati wanda ya gabata mun fara bayanin nau'ukan tarbiyya mun gani tarbiyya ta kasu kaso kusan guda takwas akwai at-tarbiyya al-nafsiyya akwai at-tarbiyya al-iktisadiyya sannan kuma akwai at-tarbiyya al-ijtima'iyya akwai at-tarbiyya al-jinsiyya wadda ita zamu yi bayani a yau ma'ana tarbiyya ta jinsi idan aka ce tarbiyya ta jinsi ma'ana ana nufin tarbiyyar bangare mai mahimmanci daga cikin bangarokan rayuwar dan adam shine bangare na jinsi bangare na al'aura wasu za su iya mamaki har a musulunci akwai wannan bangare wanda shi kawai a bayanin da yake abin da ya shahi al'aura da jinsi da sha'awa ya mace tabbas wannan akwai sa a musulunci alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu duk wanda yake bibiyan littattafan musulunci na fikihu ya san da cewa tabbas littattafan fikihu suna da bangare mai girma sosai na bayanin abin da ya shahi al'aurar dan adam da kuma abin da ya shahi sha'awarsa da abin da ya shahi jinsinsa kinan wannan zai zamantowa ba bakon abu bane ga duk wanda yake karatun addini na farko za mu yi bayanin fawaidu tarbiya aljinsiyya fawaidu ma'rifat tarbiya aljinsiyya mahimmancin sanin wannan tarbiyyar mahimmancin ba yaro tarbiyya ta jinsi mana tarbiyya ta sha'awa tarbiyya ta al'aura na farko idan ana yi ma wannan ana ma ana kula ma yaro da wannan tarbiyyar zai sa yaro ba zai samu kansa ba a cikin rikici domin yaro wanda yake sabon balaga idan misali ya ga wasu ruwa sun hito masa mace wadda take sabuwar balaga idan ta ga wani jini ya hito mata za ta shiga a cikin rudu idan har ba ta samu bayani gamsashe ba game da wannan shirin takan iya ta shiga a cikin damuwa ta yi tsammanin wata cuta ce mai girma kuma kasancewar abin ya shahi al'aura ne sai yarinyar ta ji kumiyar hwaɗi wanda har zai iya kai ga wannan jinin ya cuta mata idan ya kasance ba ta yi masa yadda ya dace a yi masa ba haka shi ma yaro idan yana ganin wannan ruwan ba a yi masa bayanin wannan ruwan da ina suka hito ba idan suka samu mutum ga yadda ya kamata ya ga dalilin da yasa suka hito da kaza da kaza zai sa yaro ya shiga a cikin damuwa ko ya nemi ya nemi mai da suna ƙarin bayani ga wasu wanda za su isa shi a wata hanya wadda bata dace ba kenan sanin wannan zai taimaka ma iyaye a shi su san da akwai lokacin da yara dole ne a koya musu wannan al'amuran na gaba shine tujannibul aulada min al amrad al jinsiyya koyon wannan tarbiyyar ta jinsi yana sa yara su nisanci ciwace-ciwacen al'aura idan muka ce ciwace-ciwacen al'aura shine kamar irin a infection da da yara suke iya su kamu da ita kamar irin matsalar rashin aihuwa da yara suke iya samu su kamu da ita dalilin mai dalilin rashin sanin ya ya kamata su ta da wannan gabar da Allah ya musu ta al'aura dalilin kuma rashin shawarori daga iyaye da sauran al'umma kenan idan suna samun wannan bayanin zai sa su kare kansu daga wannan ciwace-ciwace wanda suke iya shafar al'aura wanda sukan iya su zama tobar matsala musamman bayan an yi aure na gaba shine tujannibul aula da min istimna koyan tarbiyya wannan aljinsiya kin tana sanya ma yara tana sa yara su nisanci istimna'i me ake ce ma istimna'i shine wasa da al'aura har mani ya hutu mun san da cewa wannan yana ɗaya daga cikin manya-manyan laifuka wanda Allah ya siffanta sa da ta'addanci da Allah ya tashi siffanta mutanen kirki ke cewa wallazina hum li furujihim hafizun su ne wanda suke kare farjin su illa ala azwajihim aw ma malakat aymanihim ba sa sanya farjin su sai a inda ya dace ta matayensu ko kuma abin da damar su ta mallaka na bayu a ƙarshe sai Allah yake cewa faman ittaqa wara'a zalika fa ulaika humul adun duk wanda ya nemi biyan bukatarsa ta sha'awarsa a hanya wadda ba wannan ba to wannan din ta'adda ne daga cikin ku hanya shine yin istimna'i ga Allah sai siffanta wanda zai biya bukatarsa ta hanya ba ta aure ba da mi da cewa dan ta'adda na istimna'i baya halatta a musulunci wanda yana jawo matsaloli sosai ga yaran da suke aikata wannan na farko daga cikin matsalolin da likitoci suka jawo yana iya dalilin raunatar al'aura idan aka ce raunatar al'aura shine ma'anar ta samu rauni yanzu ka saba yin wasa da hannunka lokacin da mu'amalar aure ta same ka da matarka sai ka kasa biya mata bukata dan me yasa dan kai ka saba da hannu kake biyan bukata kenan ko kai da matarka bukata kawai za ta biya ba sai kai da wannan hannun wanda ko wannan shi zai iya jawo matsala a tsakanin ma'aurata na gaba yakan iya jawo rashin aihuwa likitoci sun tabbatar da yawan istimna'i yakan iya ya shawo rishin aihuwa na gaba kuma yana iya ya shawo ma mai da suna wanda yake wani aikata wannan ciwon baya kaga bayan ka yana ciwo ko kuma matsalar rishin gani da kyawu ko kuma matsalar yawan mantuwa da kuma matsalar yawan shiga damuwa dukkanin wayannan abubuwan da muka zano likita sun tabbatar da yawan istimla'i yakan iya ya wannan gani ko a zamanin da muke dan yaro dan karami dan saurayi da babu nauyin wanda yake akan sa bai ce da kowa amma sai ka ya ce ya manta kaza yaro shekarunsa ba su wuce 25 ba sai ka ga yana fama da matsalar ido sai ya zabar korattar to ni dai ba bar korattar ba ce ka a ce ni ma ina cikin su kina wannan ta ado ce ba bar korattar ba ce to kun ga duka wannan wasa da al'aura yakan iya yakan iya jawo ya jawo wannan matsalar Allah ya kare to kenan idan aka koyi wannan tarbiyya ta aljinsiya wadda zamu gani a nan gaba za ta taimaka ma yara nisantar wannan kin na gaba shine a hifzul waladi min fahishati zina wannan tarbiyyar ta jinsiya tana taimakawa a wajen kiyaye yaro daga fadawa daga fadawa a cikin zina ta hanyoyi da dama wanda zamu ambato a nan gaba na gaba shine tujannibul aulada min shururil jinsi suna taimaka ma yara a nisantar ashuzuril jinsi me ake jima ashuzuril jinsi shine a samu namiji yana bawa yana neman namiji ko mace tana neman namiji kamar liwadi kamar madigo duk wani yana ɗaya daga cikin ashuzuru aljinsi wanda rishin kula da tarbiyya ta al'aurar yaro yakan iya yaro ya fada a cikin wannan musamman kuma al'amari na liwaɗi wanda a yanzu yake so yake kusa ya zama ruwan dare gama duniya idan na ce yake so ya zama ruwan dare gama duniya ba na faɗi sa bane ta hanyar shaci faɗi abu ne wanda yake ni ga ne ba shi yau ba a watannin baya da suka wuce mun taɓa yin hudu ba akan wannan kin wanda a cikin hudubar na kawo bayanin dalilai wanda suke nuna abun ya yaɗu sosai daga cikin dalilan a lokacin an samu wata kungiya da ake ce ma lgbt wanda wai a nan nijar hamma ha akwai kungiyar hamma a wannan lokacin sun so su yi wata zanga-zanga ta nuna a ba su inci na su yi abin da suke so to da a ce abin bai yaɗu ba har za a samu wannan kungiyar bayan wannan kuma a wata a wasu watanni watannin baya ina akan hanya a a daidai irin wuraren nan da wasu 'yan mata suke tsayawa duk wanda yake yawo a garin ya mai da dare yana lura da wasu 'yan mata da suke tsayawa akan titi da dare suna bonsoir mai sai da ka tsaya sai su zo wurinka ku yi magana ta kaza da kaza ta gaya maka hada ma takarda za ta zo da ita ta nuna lahiyar talau ku yi jinga da ita ku je inda za ku je ku yi fasikanci da ita haka suke yi to yanzu da lalacewa ta kai sai aka samu yanzu akwai samari su ma da suke yin haka nan za su yi shiga a cikin kayan matsatsi su ci ado zo su tsaya bakin hanya su ma suna jiran wani kato ya zo ya yi shiga da su a je da su a yi liwaɗi da su da na tambaya na ce wai wannan kattan da nake gani su a kane na san dai su wannan yan matan sai na ce ake da su wannan sai aka ce na ai su ma kasuwa ce suke nema yan luwaɗi da yan daudi ne na ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un bayan wannan kuma a wata ran na kai ziyara shi ba a nan ya mai bane ba zan faɗi garin ba na kai ziyara a wata ɗaya daga cikin kanwar ma'aifiyanmu to sai da na kai mata ziyara to tana da wani ɗa sai na tambaita ɗan asali ba ɗanta bane rikon shi ne take yi na tambaita ina wani dama na san shi lokacin muke da suna muna tare na san shi tun muna yara mun yi wasa tare da su to na tambaya ina wani shi ce mini wani ai wani abu suka yi mummuna wanda ba bayyana ma daɗin waɗi tana faɗin wannan sai ta sadda kai ta washe da kuka ta kasa faɗa mini abin da ya faru muka kare hira muka tashi bayan mu ita to akwai kane na da na zo da shi ya rako ni sai na tambayi sa nace wai ina wani da nake ce ma da nake tambayar ta nace u yace ai abin da suka yi shine sun so su yi ma wani yaro faɗi ne nace yaro a faɗi kuma nace eh akwai wani abokin su da suke tare da shi shi kuma abokin Allah ya masa siffa mai kyau yaro ne mai kyau hakan ga to sai suka nemi su yi liwaɗi da shi yaron sai ya kiya suka yi ta neman sa suka yi ta neman sa yaron ya kiya to wata ran yana kwana dama a waje suke kwana sai ya haɗa baki da shi da abokansa irin masu wannan al'amarin suka zo suka danne sa da niyyar su yi masa liwaɗi suna danne sa Allah ya bashi iko ya kuwa yana yin kuwa a sai akwai wasu samari a baya suna tasowa suka isko wannan yaran akan wannan yaron suka kama su a wannan lokacin aka kai su a gidan kaso ashe yaron yana a gidan kaso an kama sa ina har ta kai ga yanzu kamar yadda ake ba mata faɗi wai hatta samari ana musu faɗi sai nuna cewa ashe abun yana yaduwa sosai ta yadda yadda ba a tsammani kuma shi wannan al'amari na liwadi akwai abubuwan da suka jawo yaduwarsa wanda lokacin faɗe su a cikin hudu yana da kyau mu dan faɗe su wanda ta kan iya iyaye su bi wannan hanyoyin don kare 'ya'yansu faɗawa a cikin wannan wannan musibar ta liwaɗi daga cikin abubuwan da suka jayo yaduwar wannan liwaɗin a minke da suna akwai taktitu almasoniya akwai wata ƙungiya da ake ce ma faran mason da turanci wanda su abin bautansu shine shidan yahudawa su ne shugabannin wannan ƙungiyar da wasu daga cikin nasaru da wasu kuma daga cikin 'yan afirka wanda ba sa da addini su abin bautansu shine shidan abin da yake faranta ma shaidan rai shine suke yi tabbas ko duk abin da yake faranta ma shaidan rai zai bakanta ma Allah rai Allah ba zai so sa ba to su duk abin da zai faranta ma Allah su rai mana shine shaidan shi suke kokarin yi shi kuma shaidan kin yana biya musu bukatun su to daga cikin tabbas abin da yake bata ma Allah rai shine me shine shine liwadi da mina ɗaya daga cikin manya-manyan laifuka wanda Allah madaukakin sarki yayi ma wasu al'umma azaba irin azabar da bai taba yin taba ga wasu dalilin wannan musibar da suke yi ta taliwadi to faran masu kenan suna kokarin diyan da za su yi su ga wannan al'amarin ya yadu dan ya faranta ma ubangiji surai shine wa shine shine shedan to kenan wannan faran masu kin daga cikin hanyoyin da suke bi wajen yada wannan al'amari na liwadi shine kungiya ce mai ƙarfi sosai wadda a cikin duk wasu kungiyoyi na duniya suna da jagora a ciki wanda al'amari na kuɗi da al'amari na intanet da al'amari na kere-kere mafi yawanci suke tahiyar da shi a duniyar mu ta yau to suna cuta suna bin hanya ta intanet misali in kana bin intanet za ka gani wata ran baka ma so ganin alfasha ba za a nuna maka za a nuna kama za tsirara ko a nuna kama ta tsirara baka so gani ba amma sai a nuna maka dole dan abin nasu ne na gaba shine suna bi ta hanyar gwamnatoci shugabannin kasashe wace hanya kuma suke bi su ne za su ɗauki wasu 'yan siyasa su taimaka musu akan su hau mulki ta ta yadda in sun hau mulki za su aiwatar da wannan bukatun nasu ko kuma idan ma gwamnatin ta hau ba da sunansu ba to su yana kai ga su yi ma gwamnatin barazana ta ko ta yadda da wannan dokar ta ba 'yan luwaɗi dama su yi abin da suke ko kuma a kawo mata cikas na sa ta fadawa a cikin tattalin arziki a cikin matsala tattalin arziki ko kuma kokarin kawar da gwamnatin gaba ɗai ilimin suna da ƙarfi sosai suna da hannu a ko'ina to wannan shine kenan a yake da suna faran mason na gaba shine akwai intisharu shihiri wa sa'awaza wa sha'awaza wal kahana yaduwar sihiri da bokanci domin akwai wasu daga cikin masihirta wasu bokaye da suke umurtar mai yake da suna masu zuwa wajensu da su yi liwaɗi don neman shahara a harakar siyasa ko neman ɗaukaka a wajen aikin gwamnati ko kuma neman cin nasara a cikin kasuwanci sai a umarce su da yin liwaɗi a ce musu lokaci kaza za su yi liwaɗi ga nau'in kuma samarin da ake so su yi liwaɗi da su kai lalace waɗanda ta kai ma akwai wanda za a ce musu sihirin ba zai yi amfani ba har sai asirinsu ya tono har sai an kama suna liwaɗin ko kuma har sai ma ya shahara a cikin gari a kan suna liwaɗi kuma ko zaka ga haka ne zaka ji a gari kaza a ce maka ai suwa ne yan luwaɗi ne kuma su ne yan siyasa kuma su ne yan kasuwa abin ya sani su ma sun sa ana faɗi kuma haka suke so dan me dan sai ana haka ne za su samu cin nasara cikin abin da suke yi to kun ga wannan ya jawo yaduwar wannan wannan mai suna fasadi na liwaɗi kin yana daga cikin abin da ya jawo yaduwar liwaɗi shine مبالغة الصغار في التجمل وإظهار المفاتن والتعري شيني wuce gona da iri da samari suke yi na cin ado domin ko kun san da cewa kamar yadda namiji idan ya ga mace ta ci ado ta samu da kaya zai yi shawanta to akwai wasu mutane da wanda a ɗabi'ar su su ma idan suka ga namiji ya yi ado ya samu da kaya siffar jikin shi ta hito yana ba su yana shawar su sosai akwai da haka ɗabi'ar suke suna sha'awar ɗa namiji fiye da yadda suke sha'awar ya mace to inan lokacin da su wa'annan mutanen akwai su ya kasance samari suna yawan cin ado to kenan wannan musibar ba za ta mi ba ba za ta kare ba kuma wannan ya samo asali tun hatta a lokacin magabata a lokacin tabi'ai sai sa ɗaya daga cikin tabi'ai yake cewa ma ana bi ahwafi ala shababi min sab'in darrin min al-min al-ghulam al-amradi yaqulu ilayhi yace ni na hijima mutum tsoron zaki na hijima mutum tsoron yaro mai kyau da zai rika zama da shi fiye da yadda nake ji masa tsoron zaki me yake nufi da wannan domin zama da yaro wanda yake da kyawu idan kuma Allah ya kai kuma da irin wannan ɗabi'ar za ta iya kai ga wataran hatta ka zuwa ka kai da mi ka kai da neman sa to yace na hi tsoron yaro mai kyau da samari suke zama da shi hiye da ma hiye da ma zaki wanda zai tinkaro su da zai halaka su domin shi wannan zai raba su da duniya ne shi kuma wannan yaron takan iwa zai iya hana zai iya raba su da lahira ne domin wanda ya fada a cikin a mai ke da suna fasikanci na luwaɗi tabbas ya lalata lahirar sa matukar ya mutu akan wannan akan wannan ɗabi'ar to shi yasa za ku gani a wannan zamanin yana daga cikin abubuwan da wannan yahudawan suke tallafa ma shine abin da ake ce ma me ake ce mishi ko wani abu da suke yi na game games suke ce mishi ko menene na yanda kaga yan mata suna cin ado su hito ana daukar su ana sarauniyar kyawu yanzu to akwai abin da ake na na games shine samari su hito babu riga daga su sai dan guntun wando wanda wandan al'aurar su kawai ya rufe babbar al'aurar za su yi to suna nuna damtsansu suna nuna jikinsu da abin da ya kama da haka kai hatta ma yanzu akwai mekin suna sarkin kyawu bayan sarauniyar kyau an bullo da mi an bullo da sarkin kyawu to duk kun ga wannan yana daga cikin abin da ya taimaka wajen wajen yaduwar wannan na karshe shine ihmalul auladi wa tarkihim yasrahuna wa yamrahuna ma'a man sha'u sakin tambili da iyaye suke ma 'ya'yansu sakin tambili ma'ana shine a saki yara ba a bincikar dawa suke yawo ba a bincikar suwaye abokansu ba a bincikar daga ina suke ina suka je to wannan shi ma yana taimakawa sosai takan iya ɗanki yana mu'amala da irin wannan mutanen wanda suke harakar liwaɗi yara nawa ne aka lalata don a sai musu salula aka yi liwaɗi da su don a sai musu moto aka yi liwaɗi da su da abin da ya kama da haka kenan rashin wannan binciken yana taimakawa sosai akan yara su fada a cikin wannan musibar ta liwaɗi wadda da yawa daga cikin iyaye mai da suna ba su ma san 'ya'yansu sun fada a ciki ba sai abin ya yi nisa a lokacin da kuma yaro ya kai baya jin kira domin shi matsalar wannan liwaɗi kin shine idan mutum ya fada a cikinsa to wahalar bari ke gare sa me yasa yake da wahalar bari shine a lokacin da kake liwaɗi me ake zuba maka ana zuba maka ruwan maniyi ne a cikin duburarka to shi kuma asali duburar ɗa namiji Allah bai yi mata na'ura wadda take sarrafa maniyin da ake zuba mata ba kenan an zuba mata kamar dauda ce aka zuba mata sai ya taru ya zaman to tsutsa ita mace a gabanta Allah ya mata na'ura da take sarrafa maniyin da aka zuba mata to kai namiji baka da wannan idan ne taru zai zaman to dauda sai ya zaman to tsutsa idan ya zaman to tsutsa ita kuma tsutsan nan abincinta shine maniyi duk in ba a zuba mata wannan maniyin ba abinda za ta ci shine mai duburarsa yasa zaka ga duk wanda ya shahara da al'amarin liwadi zaka ga baya zama wuri guda yana zama zaka ji ce ya tashi da sauri me ma'anan wata tsutsa ta soke sa idan tsutsar ta taso tana cin duburarsa ba zai ji daɗi ba zai ji tashin hankali sai yayi ne sai yayi wannan harakan liwadi sai an zuba masa wannan ruwan dan saboda wannan tsutsar ta ta warke kenan sai nuna cewa ba karamin bala'i bane wanda idan mutum ya nisa a ciki barinsa yana yi masa wahala sosai domin hatta a yanzu maganan da muke yi likitoci kansu ba su da maganin wannan tsutsar da da ake iya wanda ana cewa wata ana yi mutum fashin dubura a karkare wannan kin ko kuma a yayi wannan kin da abin da ya kama da haka sali dai abu ne mai hatsari sosai kuma hatsarin luwaɗi bai takaita ga wanda suke yi kawai ba matsalansa shine yana ciratuwa hatta ga sauran al'umma da farko abinda yake iya shawo a cikin al'umma shine kaurace ma aure kaurace ma aure da yawan samun matsala ta auratayya domin wanda ya saba liwaɗi ba zai iya mikir suna biya ma matarsa bukata ba kenan wannan zai shawo ga ko da ya aure mace macen sai dai ta zamana kamar hoto sai ya zamanto shi da ita abu guda suke nema kamar da ita ma namiji take nema shi ma haka namiji yake nema da haka ba zai samu ba za ta samu biyan bukatar ta ba kun ga wannan sai sai a samu matsala ta zamantakewar aure a tsakanin ma'aurata wannan zai iya jawowa a cikin al'ummar da ya yadu sosai a samu yawan rabuwan aure domin ba ta samun biyan bukata to zama mai za ta yi da kai wannan sai ya kasance ana samun yawan rabuwar aure a tsakanin ma'aurata don saboda wannan matsalar babbar matsala ta wannan riwaɗi shine faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa lam tazhar al fahishatu fi qaumin qattu hatta yu'linu biha illa fasha fihim ta'un wal awja'u allati lam takun fi aslatihim alladhina madaw al fasha ba za ta taba yaduwa a cikin al'umma ba hatta ya kai an bayyana ta an san da ita face wannan al'ummar Allah ya jarrabe su da alloba ta yunwa da wasu cututtuka wanda a can da lokacin iyaye da kakanni babu su cututtuka nan wanda a lokacin iyaye babu su a lokacin kakannin babu su irin su da meke suna sida da abin da kama da haka to daga cikin manya-manyan alfasha kuma shine me shine liwadi yana ɗaya daga cikin babban abin da yake bakanta ma Allah rai yake ta da hushin Allah madubakin sarki shi yasa mai ke da suna malamai suke cewa idza ala zakara zakara idza ala azzakaru azzakara harabatil mala'ika idan namiji ya hau namiji mala'iku suna rugawa da gudu wa ajjatil ardu ila rabbiha ƙasa za ta yi ƙara da kira zuwa ga ubangijinta wa nazala sakatul jabbari jalla jalaluhu wa alaihim hushin Allah madaukakin sarki ya sabka akan su wa ghashiyatuhumul la'na la'anta ta lullube su wa hafat bihim shayatin shidannu su lullube su wa sta'adanatil ardu rabbaha an takhsifa bihim rana ƙasa za ta nemi ubangiji allah maɗaukakin sarki ya ba ta damar ta haɗe su wannan dalilin mewa dalilin namiji ya hau namiji dalilin wannan wannan alfashar alfashar mai girma wannan alfashar mai girma malumai sun yi ittifaki akan cewa babu wani hukunci da aka tsananta babu wani laihi da aka tsananta hukuncinsa kamar hukuncin liwaɗi domin malumai sun yi sabani game da hukuncin wanda aka kama da liwaɗi ta wace hanya za a kashe shi sun yi ittifaki akan cewa kashe su za a yi to kashin ma ta wace hanya za a yi musu wasu malamai suka ce za a kone su da wuta an samu kuma wasu daga cikin magabata da suka yi haka wasu malamai suka ce a'a za a cire musu kanu wasu kuma suka ce a'a za a je a dibi a cikin gari wani wani bene ne ko wani dutse ne ko wani dutse tsawo a je can idan aka je a can da su kololuwa sai a sako su ana sako su kuma sai a biyo da duwatsu a kansu suna haɗowa duwatsun su danne su haka ma da kuma wannan shine mafi yawanci abin da malamai ke suna malamai suka kai wai shine hukuncin wa hukuncin dan liwadi ka san ko duk abin da aka ce wannan shine hukuncin sa to tabbas ka san ta'addancin nasa yayi muni sosai malamai kuma sun yi istinbatin wannan hukuncin ne da da yake suna halakawar da Allah ya mutanen Lot idan muka ɗauko asalin liwadi wanda suka fara su shine lokacin annabi Lot alaihi salatu wasalam mutanen Lot domin asali shi liwaɗin an kirawo sa an kirato sa ne daga sunan annabi lot kenan sunan annabi ne lot alliwat kenan shine amalu qaumi lot aikin mutanen lot wannan ya samo asali ne daga shedan malaman tafsiri suka ce shedan ne ya zo ya isko wasu samari a wannan zamani suna zamne suna hira sai ya zo a cikin siffa mai kyau a cikin saurayi siffa mai kyau kuma yana rangwada a cikin kaya matsatsi da ya zo sai ya nemi da ɗaya daga cikinsu ya kwanta da shi ana shi ya kwanta shaidankin ya kwanta shi ya haushi malamai suka ce a nan shaidan bai nemi ya kwanta da su ba don su lokacin ba su san liwaɗin ba kuma don ba za su yadda ba to sai ya nemi su su kwanta da shi sai ya kwanta guda ya liwaɗi da shi kudan ya taso shi ma duka samarin nan sai da suka yi liwaɗi yanzu da suka kare shi kenan sai ya tafi a kai wannan yaran sai suka ji daɗin wannan abin da suka yi da wannan mutunan ashe shaidan ne sai suka fara yi tsakanin su tsakanin kawunan su suna yi a tsakanin su kaɗan kaɗan har abin ya yadu har ya kai ga lattizawa manya suna yi a wannan lokacin ne Allah madaukakin sarki ya turo da ni ya turo da mala'i ya turo da annabi Lut alaihi salatu wassalam dan ya gargade su yake ce musu a ta'atunan ta'atunan qur'ana min al'alamin shin za ku zuma mata ku bar abin da Allah madaukakin sarki ya halatta muku a wata ayar kuma yake cewa a ta'atunan fahisha ta ma sabaqakum biha min ahadin min al'alamin za ku zuma alfasha wadda babu wasu al'umma da suka taba yin ta da abin da ya kama da haka kun gani farkon wanda suka fara su ne mutanen lot kuma wa ya koya musu shi da shaidan shi ya koya musu wannan wannan ta'addancin na mikin su na liwadi yana daga cikin abin da zai nuna maka munin liwadi shine al-imam ibn sirin rahimahullahu ta'ala yake cewa wannan musiba ce shi wannan alfashar ta liwadi hatta a cikin dabbobi babu dabbobin da suke yin sa a ce dabbobi mafi kazanta daga cikin dabbobi su ne jaki da aladai a cikin dabbobi su kadai ne ke yin wannan fasikanci na liwadi wanda zai nuna maka kenan muni wannan al'amarin na mijin na liwadi Allah ya kare mu ya kare ayan mu daga nisa kenan dai babbar mahuta shi ne mu kula da 'ya'yanmu da wasu ke abota ko ba su tarbiyya tarbiyya ta musulunci wanda za mu gani shawarar da za mu bada a nan gaba ya Allah ya so kenan sanin wannan tarbiyya aljinsiyya tarbiyya ta al'aura zai kula ga nisantar ma yara da wannan alfashar ta yake suna ta liwadi allah ya kare idan muka zo a bayanin hikimar da ta sa allah madaukakin sarki ya yi ma mai da suna halittu sha'awa domin tabbas abu ne kan cewa abin da sanya a gare mu akan cewa sha'awa tana ɗaya daga cikin halittar da Allah ya yi ma kowace daga cikin halitta ta dabbobi masu tafiya a kasa idan muka ce dabbobi a kayan adam sun shiga domin abin da ake ce ma dabba shine kullu ma ya dubba ala lafi duk abin da ke da gawawi ke tafiya a kasa ana ce mishi dabba to za ka gani kowace dabba tana sha'awa dan adam ne dabbobi ne sananni ko kuma aljannu ne kowanne na sha'awa to hikimar shine hikima ce guda biyu hikima ta farko shine mai ke da suna hifzul baka'u al'insani ma'ana domin ta hanyar sha'awa ne ta hanyar saduwa ne za a kiyaye mai ke suna nau'i na ɗan adam ko nau'i na dabbobi domin idan 'yan adam ba sa saduwa tabbas kenan ba za a samu karuwar wani nau'i na jinsi nasu ba kenan shi yasa Allah ya mana wannan shi yasa za ku gani lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna bukatar muhayyahun yace tazawwaju alwaduda alwaluda fa inni mukafirun bikum bikum yawm yawm qiyamah ko aure mata ne wanda suke aure wanda suke aihuwa domin zan yi alfahari da yawan ko a tashi alkiyama to tabbas ba ta yiwuwa kuma a samu haihuwa in ba ta hanyar ba in ba ta hanyar sha'awa ba in ba ta hanyar biyan bukata ba na gaba shine Allah ya sama dan adam sha'awa dan ya jarabce sa sha'awa jarabtawa ce jarabtawa ce kuma daga cikin manya-manyan jarabtoci shi yasa zaka gani wasu sha'awar wasu tahi wasu kari kuma daidai gwargwadon yadda Allah ya so ya jarabta mutum kowanne na Allah yana jarabtarsa da wani abu zaka ga wani Allah ya jarabce sa da ilimi wani Allah ya jarabce sa da dukiya wani Allah ya jarabce sa da kyawu wani Allah ya jarabce sa da daɗin murya wani Allah ya jarabce sa da iya magana wani Allah ya jarabce sa da hikima wani kuma Allah ya jarabce sa da sha'awa sha'awar mata Allah ya gani shin ya zai zai bi ma sha'awar nan tasa ikinin Allah madaukakin sarki ko kuma a'a zai seta sha'awar nan tasa ya sanya ta hanyar da Allah madaukakin sarki ya umurce sa kenan wannan sune hikimomi na sanya ma dan adam sha'awa to sai mu zo wani hanyoyi ne musulunci ya karantar don saboda a tahiyar da wannan sha'awar ko kuma al'aurar dan adam a kula mishi idan da ya kamata na farko daga cikin hanyar da musulunci ya bi shine alkhitan shine in yanka za ku ga farkon abin da ake ma yaro me ake mishi daga cikin abin da ake masa shine yanka domin wannan yankar da ake ma yaro ya tabbata hatta a likitanci akan cewa tana da amfani sosai daga cikin amfanin ta malamai suke ci suka ce yuqallilu min asbabil isaba bi marad saratan yana kamar shi wannan watar da ake ɗebe ma yaro daga gabansa rishin ɗebe ta yana sa dauɗa ta taru a cikin al'aurar yaro ko kuma a cikin al'aurar mutum hatta ta kai ga shi masa hatta ta kai ga sanya masa infection ko kuma kansar ta al'aura kenan wannan fatar idan ba a cire ta ba tana tara dauda wadda take iya cutar da al'aurar yaro na gaba kuma yana likitocin tabbatar da cewa yana taimakawa a wajen yin hutsari da kyau yana taimakawa a wajen nisantar yoyon hutsari mafi yawanci wanda suke kamuwa da yoyon hutsari su ne wanda ba su da yanka ko kuma mafi yawanci masu samun matsala a wajen hutsari su ne masu wanda ba su da yanka ko kun san da akwai wanda suke fama da wannan matsalar suna so su wutsari wutsarin yake hitowa to wannan rashin yanka yana kai kan iya yi tasiri na gaba shine kuma yujannibu tifla kasrata al'abasi bi a'dha'i tanasiliya yaro wata ran zaka ga yaro ya sa hannu a cikin wando yana yana wasa da al'aurar shi to wata ran zaka ga mafi yawanci kai kai ne yake yi to kai kan mafi yawanci yana taruwa ne a nan cikin tanan nan ta saman al'aurar shi wanda ba a yanke ba shi yasa yaron da ya jima ba a mishi yanka ba yakan iya ya yawaita sosan al'aurar tashi har ya kai ga iya ma da shi mata shi yasa ma an yi so yaro tun yana jariri a mishi yankan haka shi aka yi so da a bar shi sai ya girma sannan a yi masa kenan dai babbar tarbiyya a jinsiya shine kula da yi ma yaro yanka kuma ita yanka ga yaro dole ce a musulunci mustahabi ga mace hatta mace ita ma ana yi mata yanka amma ita mace ba wajibi ba ce mustahabi ne a yi mata yankar mace ya tabbata a sunna ana yin mace yanka sai dai yankan mace da ta namiji ta sha bamban domin shi namiji muke da suna hwata ce za a yanke wadda take akan al'aura shi ita kuma mace hwatar rage ta ne za a yi akwai wata hwata da take kan al'auran mace wadda ake ragewa ake dan rage mata tsawo wanda shi kuma amfaninsa shine zai daidaita sha'awarta zai rage mata sha'awa domin mafi yawanci ɗa namiji mace sha'awarta ta yi ƙarfi a kan ta namiji ita mace abin da ya sata ta allah ya yi mata siffa ne ta kumya wanda ko tana shi da wuya ta nuna shi kuma namiji dandanan ne cikin sauƙi ya nuna ana ita mace tana da kumya mai ƙarfi shi kuma namiji ta saka ɗan to shi yasa za ka gani me ke da suna ta macen ba ta bayyana sosai kamar yadda ta namiji me ke da suna take saurin bayyana a takaice kenan me ke da suna yanka ana ma mace ana ma namiji sai dai ta mace ba dole ba ce idan kuma ba a samu wanda suka iya ba abin da ya alkhairi shine a nisanci wannan kin hanya ta gaban shi da musulunci kwarantar shine ta'wilu tifl Allah ya tahassasa makana auratihi wa nulaqinuhu dauman anna dhalika aibun a koya ma yaro kada ya rika sosar al'aurarsa a nuna masa da cewa wannan aibi ne mana yaro tun yana karami aka ga yana wasa da al'aurarsa a ce masa bari bari wannan aibi ne bari bari bari domin so da yawa istimna'i malamai sun karasa kaso guda biyu akwai lokacin da mutum yake tasowa da istimna'i tun yana dan karami wasa da al'aura yaro tun yana karami yana ana ganin yana wasa da al'aurar shi ba a hana masa to lokacin da yake yana dan jin daɗi yana jin daɗi to shi zai kaga ya ci gaba da yi har girman sa ya kai gama yana wasa da me yana wasa da al'aurar sa yana jin daɗi yasa zaka ga saurayi ya jima ya yi aure ya kin aure dan me yasa dan yana bin bukatarsa ta hanyar istimna'i biyan bukatarsa da yake da hannu wannan shine kenan kenan me yake da suna dole sai an kula sai an kula da wannan yaro na wasa da al'aura ce hidda hannu da cikin sai a koya masa da wannan aibi ne kai aibi ne ka rika kama al'aurarka to haka ya kamata amma yaro na gaba shine ta'limu tifli adabu al-isti'dani fil awqat thalatha koya ma yaro neman izini a wasu lokuta guda uku da musulunci ya karantar kamar yadda Allah subhanahu wataala yake cewa يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات يكون دك إيماني يارا دك تكنكو تكما وندا يارا وندا بسو بلغبا تكما باي دك غريكو سنين إذني ألوكو تابداؤكو من قبل صلاة الفجر كامل صلى الأصبع وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة دلوكة تنكوانا الرانا wa min ba'di salatil isha da kun bayan sallar isha'i wannan lokutan guda uku kenan manzo Allah sallallahu subhanahu wa ta'ala ya umarci a koya ma yara neman izini ana kada su shigo kwatsam da mafi yawanci wannan lokuta ne wanda ma'aurata mafi yawanci suke kwanciyar aure to kenan shi yasa musulunci dan ya kula mana da wannan sha'awar kin aka koya ma kada ku yi saki yaro ya mi kada ku yi saki yaro ya ganku kuna mi kuna aikata wannan abu wannan al'amari shi yasa malamai ma suke cewa yana da kyawu duk lokacin da mace za ta sadu da mijinta ko namiji ya sadu matar shi ayi kokari ɗakin da za a sadu a tabbatar da babu yaro a kusa a tabbatar da an hudda yara ko mi karamtar su kada su ga wannan domin wannan su ma zai iya sa su su yi sha'awar wannan su yi kokarin ganin kwankwanto me ne mamadawa suke yi in ba da ba suke suke yi a cikin wannan abin da suke zai kai ga shi ma ya ya kai ga aikata wannan kina wannan shine kenan shi sa ma yake da suna ya zuwa asar innama ju'ila al-istidanu min ajli al-basar an sanya neman izini ne dan saboda idanu saboda kada a tai a ga abin da bai dace ba yaro ya sallama ko ya masa ka ta ka bari sai an ce ma ka shigo sannan ka shigo wannan shine kenan yasa Jabir bin Abdullah ɗaya daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa yasta'dinu ar-rajulu ala waladihi wa ummihi wa in kanat ajuzan mutum zai nemi shiga zai nemi izini kamin ya shiga a wajen dan sama ko ma'aihiyarsa ko mi tsohonta ko da tsohuwa ce wa akhihi wa ukhtihi wa abi da dan uwansa da yar uwarsa da ma'aikinsa kowa in zaka shiga wajen sa ya kamata ka nemi izini musamman a lokuta wanda suke lokuta ne na kwanci ko ko da ba dan ka isko suna alaka ta aure ba ta kan iya ka isko mutum a cikin wani yanayi wanda bai dace ba da abin da ya kama da haka na gaba shine at-tafriqu bayna al-abna'i fi al-madaji'i bidayatan min sin al-ashir ina raba yara a wajen kwanciya idan suka shekara goma wannan kuma asalin sa hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'a sinin وفرقوا عليهم بين المدار واضربوهم عليها وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع وربا ورون kwanciya a tsakanin yara idan suka shekara goma duk mafi yawanci shekara goma wasu malamai suke shekara takwas a lokacin ne sha'awa take fara sabko ma yaro ko yarinya shekara takwas shekara tara he shekara tara shekara goma yaro yana sha'awa kenan lokacin da ake barin su a kwance a wuri guda sukan iya samu matsala kuma a nan da aka ce a raba tsakanin su wurin kwanciya ana nufin maza da mata a raba wurin kwanciyarsu haka maza da maza ma in ta dace a raba su haka shi aka yi so shi ba dole ba ne mazaje a raba wurin kwanciyarsu mata yi a raba wurin kwanciyarsu in kuma wannan ba ta samu ba to kada a yadda su lullube a cikin bargo guda ko dara guda a'a kowa da darashi wajen lullubewa domin shaidan yakan iya zo ya sanya musu mai da suna sanya musu waswasi ko ya koya musu wannan wannan mukinan kada a ga cewa maza ne a suna ya su lullube mata ne a suna a'a kowa ya kwanta a cikin darashi domin wannan musibar ba ta bar kowa ba wannan shine kenan na gaba shine muraqabatu al-abna'i bi tariqatin ghayr mubashara lima yaqtanunahu min suwarin wa ghayri kula da yara kula da yara a boye na abin da suke kawowa na hotuna da abin da suke kallo musamman a wayoyin salulin nan su a wayoyin salulin nan su da abin da ya kama da haka kenan so da yawa za ka gani yaro a wannan lokacin yana son kallon hotuna na batsa yana son kallon hotuna na tsiraici kenan kada a bar yaro yana zama haka nan kada a bar yaro yana zama haka nan dole a kula da wannan kin domin rashin kula da wannan shi zai sa ya zurhi a cikin wannan ba zai ma iya kwanta ba sai ya kalli wannan hotunan ko abin da ya kamata haka na gaba shine suka ce ibadu tifli an amakin lahawi alfasida nesantar da yaro daga wuraren wasa wanda suke na banna wuraren wasa na banna a nesantar da yaro domin mafi yawanci wuraren nawa na banna nan ne kaɗe-kaɗe da rairayi suke samun tushe su kuma kaɗe-kaɗe da raye-raye suna ɗaya daga cikin abin da suka tada sha'awa duk wanda ya yawaita shan kaɗe-kaɗe da raye-raye ya yawaita shan kaɗe-kaɗe ya yawaita sauran kaɗe-kaɗe to za ka samu sha'awarsa tana yawan tashi za ka samu kusancinta da shaidan yana da yake suna yana da ƙari sosai kenan yara tun suna ƙanana a kula da su kada a rika barin su suna hita a wajen me yake da suna wajen kaɗe-kaɗe ko kuma huta tare da wasu abokansu wajen wuraren raye-raye da abin da ya kamata haka wannan yana ɗaya daga cikin mai da suna tarbiyyar da zamu ba 'ya'yanmu na gaba shine ghalqu at-television aw tahwil al-qanati allati biha laqatatin muhilla bil adab idan akwai talabijin a gidan a yi kokari a liƙe dukkanin wasu tashoshi wanda aka san suna yada wannan al'amuran na kaɗe-kaɗe da raye-raye da nuna tsiraici da filimomi na basa da abin da ya kamata haka a liƙe su kada yara su rika kallo idan kuma aka yi daidai suna kallo bar aksidan cikin ba a sani ba kwasam aka nuno wurin da ake mace take sumbatar namiji ko namiji yake sumbatar mace ko irin wannan alaka ta ta tsiraici to kai sai iyaye sai su kokari su kashe talabijin kin ko kuma su canza tasha wannan zai nuna ma yaran ashe wannan aibi ne bai kamata a kalla ba amma uwa kina zamne uba kana zamne ɗa na zamne wai a nono tsiraici a cikin talabijin a waje tasha ana kallo uwa na kallo uba na kallo amma kowa ya shugun yana kallo ba a canza ba kina an nuna ma yaron me an nuna ma yaron wannan ba komai bane wannan shine kenan wannan kenan babban hatsari ne kusan da cewa ayyanmu amana ce a wuyoyinmu Allah zai tambaye mu الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم kada ku ci amanar Allah maɗaukakin sarki ta hanyar cin amanar ‘ya'yanku ma'ana idan kuka ki tarbiyyar ‘ya'yanku to kamar kun ci amanar Allah ne da manzo domin ɗiyan da suke a hannunka amana ce Allah ya baka domin a hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kullu mauludin yuladu ala fitra kowanne da za a aihuwa ana aihuwarsa akan hanya ta addini akan hanya ta Allah madaukakin sarki fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi iyayensa ne za su maida su ma ya zama to ba yahudi ko ba nasari ko ya kauce ma hanya ma'ana diyan da Allah ya baka Allah ya baka su suna a matsayin ne mutanen kirki suna a matsayin musulmai suna a kan hanya madaidaiciya ragamar su ci gaba da wannan hanyar tana a hannunka lokacin da suka zo a hannunka kake tarbiyyantar da su kake sa su a hanyar Allah to ka ci amanar Allah ne madaukakin sarki ka ci amanar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam wanda shi ya zo da wannan sakon daga wa daga Allah madaukakin sarki dan sai mun kula sai mun kula yasa wani malami da yake siffanta talabijin yake cewa idan ya kasance a gidan kaso shine mai yake da suna makaranta ko kuma gida na 'yan ta'adda ya ce to talabijin ita ce jami'ar da take yaye su idan ya kasance gidan kaso shine gidan 'yan ta'adda to talabijin ita ce jami'ar da take yaye su ma'ana ita ke koya musu me ita ke koya musu wannan ta'addancin dan sai an kula sosai domin talabijin tana tasiri sosai wajen lalacewar tarbiyyar 'ya'yanmu na gaba shine ta'widu tiflin nauma ala shiqqil ayman wa nahyihi anin naumi alal batal shine koya ma yaro saba ma yaro kwanci akan hannunsa na dama da hane da hana shi kwantawa akan ciki ribda ciki kenan ina ana son yaro idan aka ganshi ya ribda ciki ya aza cikinsa a ƙasa yana yana da kyau a san hana mishi a koya mishi kwantawa a bisa kan hannu na dama wannan shine abin da manzo Allah ya koyar da mu ya hina suwa a wajen bacci bayan wannan shi kwana ribta ciki abin da yasa malamai suka hana shi ne yana sa yaro ya tashi da ɗabi'a ta mai da suna ta ta istimna'i domin lokacin da yake kwance ribta cikin nan yana jin daɗi to wannan jin daɗin da yake yi yana sabawa da shi shi zai sa idan ya kwanta wannan sai ta yin wannan abin da ake na na na da irin lalaci hakan ga wanda zai sa yaro ya tashi da ɗabi'a ta ta istimna'i da ɗabi'a ta biyan buƙatarsa da kansa na gaba shine tajannubu ar-rifqati sayyi'a wal hirsi 'ala ar-rifqa as-saliha nisantar da yaro da mummunan abokai da ƙoƙarin sa yaro ya abuta da mutanen kirki za mu like da wani labari wanda yake mai tada hankali wanda kuma wanda abun ya shafa shi ke bani labari wani ɗaya daga cikin a ɗalibai ne ya kira ni wanda da bayan ya fara zuwa majalisinmu mun taɓa bayan mun yi bayani akan haraka ta maɗigo shine sai kira ni yana tambaya ta ce malam kun yi bayani akan haraka ta liwaɗi to mu akwai wani abu da muke yi wanda muke son in san waye liwaɗi ne ko ba liwaɗi ba ya ne abin yake ya ce lokacin tun suna 'yan shekara goma sha uku sha biyar wataran yana a gida ya ce zai kami zai bani labarin farkon abun ya ce wataran yana a gida to yana da abokinsa wanda yake kusa ga gidansa su gidansu suke wanda gidansu yana kallon gidansu to dai an sabko da shi da abokin nasa abokin nasa yana kiransa su zo suna kallon tele tare a gidansu ya ce wataran suna zamna suna kallon tele a cikin ɗaki su biyu sai abokin nasa ya ɗauki hannunsa ya zura masa a cikin wando ma'ana ya ɗauki hannunsa ya sa a cikin wandon shi abokin nashi ya kama al'aurar tashi yana wasa da ya sa hannun shi a cikin al'aura ya so ya ce mishi bari sai ya kyale shi yana ta wasa da al'aurar shi sai ya ji daɗi sosai sai nuna mishi da shi ma ya sanya hannun nashi a cikin al'aurar tashi ya sanya hannun shi ma a cikin al'aurar tashi na suka fara ya ce suna yi suna jin daɗi ya ce har sai da ya kai ga yana a gida abokin nashi zai sa a kirawo shi ya zo don su shiga a cikin ɗaki su ta wannan kowa yana wasa da al'aurar wani ya ce suna hakanan suna hakanan ya ce har sai yanzu zancen da nake maka malam ina da shekara ashirin da biyu tun shekara goma sha biyar muke wannan kuma har yanzu ya ce malam muna yi ya ce har ya kai ga in muka haɗu da wannan abokin nawa ba abin da nake so kawan a ce mu je mu ta wannan al'amari ya ce tunani na kullum in dai mun haɗu tunanin mu kullum in mun haɗu shine mu wannan al'amari ya ce lokacin na shiga tashin hankali shine lokacin da shi abokin nawa ya samu burus ya je waje ya je karatu a kasashen waje yanzu can nake muku yana cameroon a can yake karatu ya ce amma har yanzu in ya kira shi ko ya mure shi ya ce daɗi yake jikin yake kamar a ce yana kusa gare shi suna yin wannan suna yin wannan wannan al'amari ya ce to yanzu ba da babu shi nan ya shiga damuwa yanzu da kan shi yake sa hannu yana yin wannan abu yanzu tambayar shi malam wai abin da suka yi da shi da wannan liwaɗi ne kuma sannan shi yanzu ya yi nadamar wannan abun ya zai yi ya bar wannan abun in ba shi shawarori abun lura a nan kushi shi wanga da yake maganar ba shi ya fara ba abokin shi ne ya fara ya mishi har ya iya yanzu har ya kai ga shi in ba in bai ma abin ma bai jin daɗi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan babban darasi shine mi ashe mu kula da yaran mu da wasu ke abota dole sai mun kula da wannan idan dai har muna so mu sabke wannan nauyin na tarbiyyar da na wannan nauyin na amana da Allah madaukakin sarki ya bamu na wannan ƴaƴan inda muka samu daidai Allah ya bamu lada kuskure kuma Allah ya gafarta muna a bai kare ba kenan a sati na gaba insha Allah za mu ci gaba a abin da shafi wannan bangare na tarbiyya ta jinsi ma'ana tarbiyya ta al'aura ta sha'awa ta yara Allah ka shirya mu na ƴaƴanmu a kan tafarki madaidaici سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها وقودها الناس والحجارة عليها عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون